اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك ولخاتم لما سبقنا سر لك بالحق علي أخلاقك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تعشرنا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu ci gaba insha Allah a cikin karatunmu na Jawahirul Ma'ani yau muna zama na uku yace wa qala ghayruhu fi hadha al-ma'na rahimahullah yace wani wannan malami in ya faɗa a wannan ma'ana Allah ya masa rahama yace alaitu wa wa anal mabrur fi qasami ma sam ma samahat mithluhu atharu azmani na'am wa haqiqiqina ghayra muttahamin ma mithluhu walat fi dar niswanu yace na rantsi wallahi kuma ni kubutacce ne a cikin rantsuwa na yace ma ma sama hadu mislu asaru azmani zamunna ba su taba kyautan irin shehu tijjani ba eh na'am yace haka abun yake wa haƙiƙa tabbata yaqinan kana mai sakankan cewa gaira mutahamin kai ba abun tuhuma bane ma misluhu wal zifiddajin suwanu niswanu mata tunda suke aihuwa basu haifi irin shehu tijjani ba eh in banda wanda suka haifi annaba da manzanni wanda suka sa haifi sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in banda waɗannan dai mata basu haifi kamar shehu tijjani ba wa inna mimma akramahu Allah bi hadhihi karama yana daga wanda Allah ya girmama shi da wannan wato girma wa ahallahu bi makanatiha wato Allah ya saukar da shi a matsayinta wa aqamahu wa anzalahu minha ala martabati Allah ya tsaye da shi ya saukar da shi a mafi daukakan martaba wa marqabatin da mahanga wa aulahu min a'azama ayatin Allah ya bashi minha daga cikinta mafi girman aya wato mafi girman karama kenan wa manqabatin da kuma daraja wa hada shehu tijani ya taro min marbaiha daga gidanta alkasir mai yalwa mai arziki akbara habbin mafi girman rabo wa awfar nasibin mafi girman wato baye baye mafi girman rabo an ce habbin da nasibin duk abu ɗaya a cikin waliyai ba wanda ya samu abin da Shehu Tijjani ya samu babu ko da wasa shi ne dai shekana wa sayidina wa sanajina shi ne dai shehinmu kuma shugabanmu kuma danganinmu in ka dangana ha Shehu Tijjani sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce nan wa sanajina wato adun masu tsariku babu wanda in yana so ya danganta ma zuwa ga mutane talatin sai ya kira ma mutane da za ka sha mamakin su wani mutum talatin wani mutum talatin wani arba'in wani fiye da haka amma mu alhamdulillah duk inda ka samu mutum bakwai takwas sai manzan Allah duk inda ka samu wannan mun gode wa Allah mun gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah wani ma baya kai bakwai din eh to mun gode wa Allah mun gode wa Allah yanzu mu alhamdulillah kamar ni zan ce na karba a wajen shi Ahmadu Bulari ko a wajen Halifa misali sannan shi daga wajen Halifa shi daga wajen shi Ahmadu Bulari shi kuma ya karba a wajen shi Ibrahim Yasir aga sannan shi kuma ya karba a wajen wato shi Ahmad Sukairat shi kuma ya wajen shi Ahmad Abdullahi shi kuma wajen wato a a a shi Ahmad Abdullahi shi shi kuma ya karba a wajen wato shiwa Ali Tamasi ne shi kuma ya karba a wajen wato shiwa Tijjani Jalalu shi kuma ya karba a wajen manzon Allah kaga shi kenan sai ga abun ya zama mutanen kwarkwada ba su cin bakwai ba to mun gode wa Allah saboda haka dangane mu sai zama kusa kusa wa wasilatina shine kuma wato tsanin mu ila rabbina zuwa wajen ubangijin mu ash-shaykhul wasil qudwa wato shehi wato wanda ya sadu da Allah tabaaraka ta'ala al-qudwa wanda kuma yake jagora al-kamil cikakke at-tawd wanda dutse ne kafaffe ash-shami madaukaki al-arifur rasikhu shine masanin Allah nan tabbatacce jabalus sunna wad-din wanda shine dutsen addini da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alamul muttaqina shine kuma tutar masu jin tsoron Allah wal muhtadin da kuma shiryayyu al allama mai yawan sani addarraka mai yawan riska al musharak wanda ake gogayya da shi a kowane wato bangare na ilimi ne ko wilaya kuma menene alfahama mai yawan fahimta ajami'u shuddan shine wanda ya taro baina shari'ati wal haqiqati ya taro shari'a da haqiqa ba wanda aka bari alfa'idun nur wal barakat shuddan shine mai kwarara hasaki da albarkoci ala sa'il kaliqati a bisa sauran wato halitta alwadul ayati wal asrar Shehu Tijjani shi ne mai bayyanannun ayoyi wal asrar da sirrora wato duk sauran shehannai wanda suka zo da ɗariƙu inda za ka ji wahalan da suke sha wajen auradansu za ka sha wahala za ka yi mamaki wudansu za ka samu da wahala za a yi kaza za a yi kaza kafin a zama wannan ɗan ɗariƙa ne to amma mu ka duba wurjin mala simple malam da safin nan lazumin nan ka duba da yamman nan lazumin nan ka duba wazifan nan banda ma haila ba abin da ake ja dari sannan sai sai wazifa a sai ba to zikirin juma'a shikenan ba shi ba daɗi ba kai a ga alhamdulillah mun gode wa Allah saboda aka ga a ce karamomin su da asrar shi yasa ma aka tambaye shi aka ce yanzu shehu irin matsayin nan da kake faɗi na tijjanawa cewa in sun je lahira ga abin da Allah zai musu na karramawa sun samu ne saboda kai ko kuma sun samu ne saboda wurdin da suke ja ya ce a min ajali saboda ni ne saboda ni ne eh a ba wai dan wurdi bane a yanzu misali ai ko al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ta samu abin ta samu ne saboda annabi Muhammad ba da samu ne saboda ibadanta ba da aka ce kuntun kai ummati sallah muka fi wasu a ba sallah muka fi wasu ba sabon Allah ma muka fi wanda ga yawa da yawa ma muka fi sabon Allah sauran al'ummata saboda duk sabon Allah da wasu suka yi aka halakar da su ba wanda yanzu ba mai ko kuma duk an bar mu saboda waye saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka haka yake wa ma'adin judi kyautar kuma shine baramun kyauta kyauta ne kyauta ne wata rana a yawace yawace da yake je nan ya je nan yawanci in ya je waje an kafa makaranta an abin kaga za a kama shi za a rike shi da kyau sai kuma sai ya tafi da shi ina haka je haka je je can a ba da ilimi can wata rana dare ya yi ya zo gari haka to dare ya yi kuma a rufe ina zai fake ba wajen fake ba shi kenan yana tafiya kuma ga ruwan sama hadiri ruwan saman ya buge shi sosai radiyallahu anhu shi kenan ya zo wajen wani mai tanti haka sai ya tsaya sai mai tantin ya je ya ce waye ne haka a waje mutum ne sai ce mutum ne bice ce to ka shigo mana shi ne shi da ne shigo zai yi magana ce a kai shigo kai shigo sai je ya kawo ruwa wato wuta zai ya haɗa wuta shi tijjani sha ɗumi sosai ya tsaura shayi kenan shayi maza shi tijjani ya ba shi na shayi ya sha kawo ciku irin abu na nuna hakumi ɗin nan abubuwa dai na masu mutanen sahara ya ba shi wata jani shi jani ya amfani da su da ya ce shi kenan shi kenan sai su kawo taɗi ta yi magana shi jani yake tambayan shi shi a ina yake a nan yake ne ko kuma a ina yake shi kenan sai shi jani bayani ya ga shi ga shi ga shi dan shi a ya yi kyau ya yi kyau gari ya waye shi kenan suka yi ban kwana yake kenan shi jani bayan kuma bayan ya koma a bisan gun sai ya ce almajiran to a daidai waje kaza gari kaza ku je akwai wani ne suna kaza a je a binciko shi a zo da shi sai kenan aka binciko wancan mutumin aka zo da shi lokacin da aka je ma sai aka ce masa shehu tijjani ya aiko mai ce wani shehu tijjani ya ce wata ran aka ce ya ce wata ran ka saukar da shi a nan wajen mu tuna maka sai ce iko mutane na wanki nake saukarwa eh zan gane wannan da wannan ai ba sani ba sai ya ce je ka mu yana neman ka yace to sai to shi kana mu je sai ga sun maza malamin mu ne ka taimaka shi ke ce to mu je kenan suka zo suka zo yace ka tuna ni ne kai wa kaza kai wa kaza kai wa kaza ran yace eh lalle na tuna shi kenan yace to na kira ka ne saboda ka ga inda nake kuma dai in faɗa maka na ji daɗin wannan abin da kanin Allah ya saka maka da shi ita nan shi jani ya ji ɗauko masa jamfofi manya-manya aka ware wasu raƙumai da wasu shanu da wasu awakai da abinci ba sajjala ma'azirin juri kenan ai ta gane baramun kyautan kenan ce masa ga wannan na gode na gode da abin da kamin Allah ya saka da kai kuma ina gaya maka duk shekara in daidai wannan lokacin ya zo to ka zo karbi kaman wannan eh kuma haka duk shekara din shi kenan shi kan buhari kan ta kare duk shekara sai ya zo maza sai ya zo a hada abubuwan nan yadda shi da ne saba ne a hada kuma a baki shi da bayan ya gama zaman abin sambun zai kuma fast to shi kenan sai ce masu idan ka zo shekara mai zuwa ba nan za ka same ni ba don kuma fas saboda haka ina daidai waje kaza waje kaza waje kaza ka je wajen ka same ni haka aka yi kuma ya je wajen ya same shi yake masa to ka saba zuwa da inda kake zuwa jeji ne wajen akwai shanu akwai raƙuma nan birni ne saboda haka dole nan kuɗi ne za a baka to da aka yi dan yi lissafin wannan abubuwan da duk ake bayarwa aka lissafa su a kuɗi wala shi da yi mai kuɗi ne wallahi shi ba talaka bane mai kuɗi ne mala inda Allah wani mai kuɗi ne ai malam mutumin Allah ya samu kuɗi akwai daɗi mala ballan dana wannan kasu eh sune shagabannin mutanen Allah din shi kenan ya ɗauka ɗauki kuɗi ya ce masa tuka shi ya karɓa ha ikon Allah ha shi jani shekaran da zai rasu sai ya ce to mutumin nan wanda ya saba zuwa duk shekara ana ba shi ya kira ƴaƴansu guda biyu ne ce musu to zai zo ba na tsammanin kuma zai same ni amma ga abubuwan da na saba ba shi kar ku bar ba shi har ya mutu ka ba malam Abba malam wani kayan sai amale. Yace kar ku barwa shi. Rike na ha kuma suka ci gaba da wani har da an yaje. To shine yace ma'adin judi wa wa ma'adin jani wato baramun kyauta ne. Wal abhar kuma kogi ne wajen turawa kawai a bada. shi albaru zahiru ne wato kogi ne cikakke ne tashin kumfa attamu shi dani babba ne almutarafu almutarafu bi khususiyati alkhas wal am shi kuma mutane ga magari da waliyai duk sun tabbatar da sun yi itirafi da walittakansa cewa shi na Allah ne nadiratu zaman wanda shi nadir ne a zamani wato zamani bai cika kawo irinsa ba. Wa misbahul awan kuma fitila ne na wato zamani. Asharif wato sharifi ne atif ne kamewa zul qadril munif wanda yake da kadari madaukaki abul abbas shine dai abul abbas maulana ahmad bin wali shahir shine maulana ahmad dan wali fitacce shahararre wanda baban shi ya babban wali ne kowa ya san shi al-alimul kabir baban shi malami ne babba al-sheikhul imam shehi ne kuma jagora ne al-qudwatul humam wato wato jagora ne ko abun koyi ne wanda yake jarumin gaske al-mudarris annafa wato malami wanda ake yawan amfanuwa da shi a annabiyul ittiba wanda kuma yake bin annabi Muhammad Abu Abdullah shi baban Shehu Tijani ana masa alkunya da Abu Abdullah wato baban Abdullahi Sayyidi Muhammad Al-Muqtar At-Tijani shine Sayyidi Muhammad shi ba Muhammad ake cewa ba Muhammad Al-Muqtar At-Tijani wato zaɓaɓɓe kuma a tijani wanda yake daga ƙabilar wato tijana radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda da shi shi tijani da mahaifin nasan gaba ɗaya shi Aliyu Arazimi ya ci gaba da cewa shi wa inni lamma manna Allahu alaihi ma'rifatihi ni din nan yayin da Allah ya min baiwa da sanin shi tijani wal inhiyashi ila hizbihi da kuma taruwa zuwa cikin mutanensa na ganni a cikin mutanensa wa zumratihi da jama'arsa la malamu wa mu gode wa Allah da mu gan mu tijanawa wallahi mu gode wa Allah alhamdulillah wa ra'aitu kuma naga min shiyamihi daga dabi'unsa wa shama'ilihi da wato dabi'u dai wa mahasinihi da kyawawan wato halayensa wa fada'ilihi da fifikayya da Allah ya bashi wa sami'tu kuma naji min kalamihi daga maganganun sa gwalagwalai wa ma'arifihi da sannan Allah sa wa isharati da isharorin sa wala tafi wala ta'ifi da kuma lutufi tausasan maganganun sa ma azza wujuduhu wanda samuwan sa a duniya yake da wahala eh wato wata magana ai samun inda take kai sai an caja mara yaje da ya ga Shehu Tijjani ji maganganun sa sai ji ina ne ma duniya zai je ji irin wannan magana la ilaha illallah wa qallu wuruduhu gangarowar irin wannan magana yayi kaɗan wa ujima misluhu kuma aka rasa kwatan kwatin Shehu Tijjani yace faqad yace wa faqadi shakalihi da rashin wato wanda yake wato wato irin Shehu Tijjani mimma huwa jadirun an yufada wa yustafada wanda yana daga cikin wanda ya cancanci a fa'idantu da shi kuma a nemi wato fa'idantarwa da abubuwan da yake bayarwa wa yufida ilayhi wa yurad kuma a nufi inda yake sannan a gangaro zuwa gare shi yace wa tasturdu wa tasturuhu fi tu fi durus wal aqlami kuma irin wannan maganganun ya kamata a ce ko ya waje ba a rurrubuta su da takaddu da alƙaluma yace wato dawinu fi dawayin al'alam kuma rubutun ma a dawwana shi a cikin manya-manyan diwane na duniya yace wannan yasa ne hadani sai ya kora ni hadana hadani zalika hakan sai ya kora ni ma'ama talabahu minni ba'd al-ikbari kuma aka yi dace an samu wasu ɗan uwa ma sun zo sun same ni suka ce min lalle lalle fa irin illiman da Shehu Tijjani yake zuba wannan bai kamata muna bari abubuwan suna zubewa ƙasa ba ya kamata a tattaro waɗannan abubuwa saboda waɗanda za su zo gaba saboda kuma akwai lokacin da za a nemi shehun a tsakanin mu a rasa ƴaƴanmu da jikokinmu mai za mu ce musu iya a baki a rubuta dai wasu zo sun sami suka ce min lalle ya kamata a yaka wal ahibbai waɗanda kuma masoya ne al ayan wanda suke shugabanni sun nemi an ata'arada limata ya tsara dayya cewa an yi kokari mana in bijiro da wani abun da ya sawaka a gare ni wa saqahu Allah ilayya wani abun da Allah ya koro shi zuwa gare ni na ta'arifi bihi na sanar da waye shehu tijjani wa bi dariqati in sanar da me dariqa shehu tijjani wa irfanihi ya sanin Allah shehu tijjani wa tahqiqihi ya sanin Allah sa da yake wa nata'atihi ya tasowan sa yake wa siratihi ya tarihin sa yake wa khulqihi ya dabi'a fa take wa shiyamihi ya halayen sa suke da shiyamu da khulqul in wa kalamihi ya maganganun sa suke isharati da isharorin sa wa mukashafati da kuma mukashafa irin nashi eh wato yadda ake yayi masa abubuwa ai daga nan zuwa zamani kaza kaza ba zai faru ba bayan zamani kaza kuma sai zamani kaza duk an yayi mala wa karamati da karamomin sa wa gairi zalika da ma wasu wannan min ma'asiri na daga fifikayya da matsayi irin nashi wa ayatihi da karamomin sa fa jama'atu sai na tara fi hada ta'alifi a wannan talifi mastadahar mastahadartuhu abinda ya sawwaka a gare ni min zalika daga wannan mimma huwa ba'dun amma fa sashi ne ma hunalika abinda yake wajen wato matsayi irin shi da sashi ne na kawo ba duka ba mm sashi ne kuma nayi hakan isaban saboda taimakawa liman talaba ga wanda ya nema wattihafan kuma da yin wato tsaraba eh an ce tufa shine tsaraba wattihafan da tsaraba lizabil ragabi ga abota kwadai ga mun yanzu muna ta kwadai mu jiya shi wasu dani wai aratan da kuma taimakawa lizabil itibari ga abota lura wa ibaratin da kuma bayyanawa liziz al istibsari ga ma'abota wato a a basira wanda su aka bayyana abu aka ci gashi gashi da gizo ah haka dama abun yake wa ifaratan da kuma fa'idantuwa li ahli muhabbati ga ma'abota soyayya wal widad da soyayya wa hidayatan da kuma shiyarwa da zibil intisabi ga ma'abota intisabi wato dangantaka ce su ne shehu tijani sai a tambaye su to wa shehu tijani sai mu ce ku duba jawahirul ma'ani mana to ba rubuta ba to ga gani ai wal istinari da kuma dangantuwa domin a ta'alluku bi ahlin lahi kaga za ta yi ba da mutanen Allah walliyazu bi janabihim da kuma fakewa da sasanninsu wal inhiyashi ilaihim da kuma tattaruwa ilaihim zuwa gare su wal wuqufu bi abwabihim da kuma tsayuwa a kofofinsu su waliyan Allah ta'alluqun bi janabillahi alkarim wallahi ratayuwa ne da janabin Allah mai girma mai karamci duk wanda ya rike waliyan Allah wala ya rike Allah a baka ji ba su aka ce bin na gaba bin Allah to ka gani ai su su ne na gaban ai mu ko mu ne na bayan su to in mun bi su mun bi Allah kenan masha Allah to wannan shine saboda haka yace fi ayyanu daharikum nafahatun dama akwai wani hadisi wanda yake cewa wato a kwanakin zamananku akwai nafahat wato baiwa da Allah yake badawa eh baiwa baiwa ala fata'arradu laha yace ala fata'arradu laha ku je ku nemo wannan baiwa din la'alla an tusibakum nafahatun wata kila ku samu wata baiwa min ha daga cikin wannan baiwatan da Allah yake rabawa din bala tasquna badaha abadan har abada ba za ku tsiyata ba wallahi yanzu a cikin waliyai musamman a cikin tijjana ma irin suna da yawa wanda wani wallahi ba wai sallanka ko azuminka ko wani abunka ba kawai da ka ganshi Allah bara ka shiga wuta ba duk wata wahala kuma duniya da lahira ka rabu da ita wato waɗannan wasu waliyai ne waɗanda amma ba wanda san sai Allah to wanda kuma Allah ya ga dama ya sanarwa suna nan a cikin bayan Allah suna nan a ciki eh wani yake shi sa ma a zikirin juma'a maimakon a yi kamar yadda ake a sallah kowa ya kalli bayan ɗan uwansa ka san bayan lema ake kallo su ma na sahun gaba su kalli bayan su to zikirin juma'a shi aka ce a yi kuri kowa yana kallon kowa to ai saboda wannan ne a ƙasar na zura muka ido aka dace shi kenan na haye ni ma to shine wala ta shura ba da abada yace fa ya fauzan na hadu ya barabauta na waɗanda suka zabura ilaiha zuwa ga wannan nafhat wato wannan baiwace na Allah din wata aradu laha suka wato bijira wajen neman ta fastamaddu min tilka nafhati madadan suka nemi madadi daga wancan baiwa na Allah madadan wato madadi mai yawa zubowa da yawa wai za ka inda zikirhim idan ya zama a yayin ambaton su waliyyi kama fil asari al mawqufi kamar yadda ya zo a hadisi amma hadisin mawqufi ne hadisin ya tsaya kan sahabi ne ba mursali bane wanda yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kabarin ma'ruf in an ji hadisi marfu'i shine wanda yake ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane in an ce mursali shine wanda wani wanda bai ga manzon Allah ba sahabi bane kamar tabi'i sai daga hadisin zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mawqufi kuma ya tsaya ne a bakin sahabi aka ji magana shi kuma bai ce annabi ya ce ba shi sahabi an gane to shine to hadisin wanda ya zo mawqufi ne wal kabar al ma'ruf kuma labari ne sananne cewa wato inda zikirin salihina suna zalu rahmat yayin ambatan salihan bayi rahama rahamar Allah take sauka eh rahamar Allah take sauka idan ana ambatan salihan bayi to rahamar Allah tana sauka yanzu nan wajen rahamar Allah take sauka saboda me saboda ambatan salihan bayi yace kuma watanimmu awaifun nasamati wato iska irin na bakin kogi ne sanyin nan yake tasowa kan shi yazo ya mamaye eh kuma baluka yace to in haka ne da ambaton su su salihan ambaton su za a yi amma a samu rahama ta sauka kuma abubuwa duk su yalbata yace fa ma baluka binashir mahasini to ina kuma a ce za a yada kyawawan halayensu ne a faɗa mafakarhim da abubuwan alfaharinsu wata adadu manakibihim da kuma irgo wato darajojinsu wa ma'asirihim da fifikayyansu wa zikiru siyarhim da kuma ambaton wato tarihinsu annabawiyya wanda yayi kama da wato tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihim al-mustafawiyya da kuma wato halayensu ɗabi'unsu wanda suke almustafiya zaɓaɓɓu irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allati hiya huda wanda wannan shine shiriya wa nur kuma shine haske wa shifa'un lima fi sudur kuma waraka ne ga abin da ke cikin kiraza wa dawa'un kuma wato maganin liqulubi ga wato zukata cutukan zukata wa jala'un kuma yayiwa ne liqulubi ga dukkan bakan ciki ye da zara an ji ana maza kyautu jani ko wanda ga cikin waliyan Allah ya kaji da mata yayi wa fatan kuma bude ne li basairi ga basira wa nafin kuma amfani ne li sara'iri ga sirrin mutum wato zuciyar mutum wa hudan kuma shari'a ne li saliki ga saliki wanda yanzu ya shigo kenan yana tafiya wa sa'ir ga kuma wanda suka yi nisa cikin tafiya yace yutarribul masami hafiza hadisa wato yin wannan magana din yakan farantawa masani jiyai wato kunnuwa sukan son jin wannan abu wa yahsul ashwaq kuma yakan motsa soyayya ila hadaratin hafisa zuwa ga hadarar su waliyan Allah hafisa da gaggawa yace wa ma umilat wa ma muli ad-dawawin wa dafatir yace ba a cika ad-dawawin wato a diwanai wadda fatar da kuma littafai wala fatil afwa ba kuna ba su yi magana ba wal mahabir da tawadu ba da shama'il rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan dabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyarhi da tarihinsa wa shemihi da dabi'unsa at-tahira masu tsarki wa asarihi da wato gurabensa wato baki da yi magana ba diwanai ba su rubuta ba da fatir littafi ba su rubuta ba tauda ba su rubuta ba ko alƙalma bayan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kamar afdalu min akhbarihi fiye da wato tarihin waliyan Allah wa makarimihim da karamomin su wa ma'asirihim da fifikayyan da Allah ya ba su izhum domin su waliyan Allah ashabuhu sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ma amma asubatul ma'anawiyya amma sahabi na ma'ana eh ba wannan na zahiri irin sayyidina Abubakar ba sahabi ne na ma'ana me ne aikin sahabban ba taimakon addinin musulunci ba ne a kai musulunci inda bai je ba a ilmantar a yi wa'azi a yi wa to su waliyan ba aikin da suka tsaya da shi ne kenan da shi ne a yaƙi yaƙen wanne ne ba su yi ba su ma irin shehu shehu umar rufuti shehu usman dan fojiyo su yaƙi yaƙe da takwabin wanda sahabban suka yi su ba su yi ba kaga sahabbai ne na ma'ana wato duk abubuwan da sahabban suka yi su ma akan suka suka ɗora Allah ya saka musu alkhairi kuma wa mu'jizatuhu al-baqiya su mu'jizarsa ne mu'jizar manzo Allah ne wanzajiya sarmadiya ta har abada walillahi darul qa'il Allah ne masanin wato maukugar mai cewa haiku ya kul inda yake cewa ya sadati ya ahala ya afdalas sadati law zayyinanna bi dhikrikum awqati ya khayra sahabi muhammadin min ba'dihi ya afdalal ahya'i wal amwati a yake cewa ya ku ya sadati ya ku shugabanni na ya afdal sadati ya ku mafi fitan shugabanni la uzayyana na zikirkum awqati yace wallahi zan kawata wato lokuta na da ambaton ku eh lokaci na dauki kawani in ji ambaton ku zai eh ya kai da sahabi Muhammadu ya mafiya alkhairin sahabban annabi Muhammadu min ba'dihi wanda suka zo bayan manzon Allah ya rasu sahabbai ma sun rasu wani yake nan su aka shimfida bai baya bai nan sun mutu ya abdal ahya'i wal amwati ya mafi fitan rayu da matattu yace wa nahan mu inji cewa Ali Harazi eh yace illam nakum min al atba'i in ma ba mu zama daga wato mabiya ba wala min al-ashiya'i ba mu zama daga cikin mutane na wato manyan waliyai hakikatan a hakika ba wal atba su mabiyan nan fuhulun manya manya ne fuhulun manya manya ne a cikin Allah to in ma ba mu zama daga cikin su ba nafahatuhum nahumu mu albarkarsu muke nema bai wadda aka ba su muke nema mu ma albarkarta mu ma mu samu wani shay'in min barakatihim narumu wani abu daga cikin albarkokin su muke kwadayi muke so Allah ya bamu saboda wani ya takuzun magana in fatakal ajal illa min sibhawa bilun fatal yace kul kul magana ka karbi abin da ya zama shi ne kusa da kai ya dan samu din karka ce ai to yanzu sai baka zo a zamanin shehuwa ne ba shehuwa ne ba to yanzu wa zaka bi wannan da kake gani je a unguwan nakun shi ne an gane eh ko ka ce ai to to yanzu to yanzu da ma da zamanin sahabbai na zo zamanin manzo Allah sai in dauki kaza sai in kai masa har yanzu da wakilansa su din da suke aikin to su ne za ka yi duk abin da za ka yi wancan din shi za ka yi wannan ne zai je can ɗin kuma kuzu ma da naka karbi yake ka riƙi abin da yake da na kusa da kai in fa dukkan aja in manya manyan tadin sun kubuce maka su sun kubuce sun ga ba inda ka rike su to amma ga wanda suke kusa yace illam yusib hawadin idan ma mako ruwa bai samu ba to fadal ga dan yayyafi ne ba aika dai kai ma dan buje ka ba za ka samu albarka ai amma kawai kai kai da kai ga zama kai ba yayyafi kuma babu ruwa to ai shi ne ai to da aka Allah dage da a samu abin da za a samu Allah ba mu ikon yi musu biyayya saboda wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajadirun limar radu akhbarahum korar da ne ya kamata ya cancanci ga duk wanda ya kai ya kawo wajen wato neman labaransu wastamar da asarahun wato yanayin madadi daga gurabensu wa aka tsara ya yawaita hadisahun labarinsu wa habba kuma ya so kadimahun mutanen daɗin su can wa hadisahun da kuma mutanen da yake zamaninsa duk a cikin wajiya an yi da kula yaran ya cancanci ya shiga gidansu eh a gan shi ga nan ga shehu tijjani ga shi nan ga annabi muhammad saboda duk yaron guma ai dama sunayen allah ne guda biyu a gane ai al'awwalu ne da al'akhir to ba za ka yi duk ba shi din bane to shine ai gaba da to shine na'am ya wayanalu kuma ya samu birrahum alkhairansu albarkarsu ya samu aw ya alika min hadi fa'idati kuma ya ratayu ya samu wani abu na fa'ida ta kunu manfa'atiha alaihi a'idatu wanda amfanin wannan abun zai dawo zuwa gare shi wa fi ma'ana zalika qila a ma'anan wannan wani ba Allah shi hadithu sam'a bil mahasin minhum al hadithu la najimu nufusi فإذا سقيت منها بكأس زال عنك من الأنا كل بوسي yace hadisi sam'a yace ka jero kunnanka bil mahasin minhum da kyawawan tadodin waliyan Allah duk inda kaji ana labarin waliyan Allah ko a wayarka ko a ina ne maza ka saka ka dinga ji fal hadisul na jin wato tarihin waliyan Allah da karamominsu da abinda Allah ya ba su na baibatai nadimun nufusi shine abin sha na rayukanmu eh shine zukatunmu za su sha su ji daɗi kuma dama Sheikh Jani ya faɗa cewa wato rayuwa rayuwa iri biyu ne rayuwa iri biyu ne akwai rayuwar jukuna su wannan da ruwa suke rayuwa ruwa wannan ruwan da kake gani eh da ruwa suke rayuwa in ka duba komai za ka ga asalin su dai ruwa ne ruwa ne ya sauko aka samu kaza ruwa ne yi kaza ai kaza ko mutum ne zai kera mota ya sha ruwa ya sha ruwa sannan ne sannan ya aiki ko abinci kace ya ka sha ruwa sai sai ruwa ruwa to eh kuma rayuwar to na kuma da ambatan Allah da salatin manzon Allah da son waliyan Allah to wannan rayuwa take rayuwa an gane da aka rayuwa guda biyu ne to kuma kowanne muna so mu rayu kar kawai ka ta raya wannan jiki ya zanto kuma rayuwar ka na ruhi kuma ka rushe shi to shi ne to shi ne yace fa iza ma su ita min haji ka asin yace idan an shayar da kai da gidauniya guda ɗaya kofi ɗaya in ka samu ka sha a cikin abubuwan da waliyan Allah suke shayarwa zala an kamiyar ana kullu butin yace al'ana wahala na dukkan tsanani ji zala an ka ya kauce ya barka duk wahala ta kauce sai ka ji dadi kawai mala daga nan ha kabari har lahira sai Allah ƙara wa sai shi wadani yace ja'alallahu mimman ahabbahu Allah ya sanya mu daga cikin wanda ya so waliyan Allah Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suke son waliyan Allah wattaba tariqahum kuma suke bin wato tafarkin waliyan Allah wa hizbiyan suke jin jama'ar waliyan Allah ina ji utaran maulan mu shi daro yake cewa yake cewa in dai hanya mai kyau ce kar ka damu da dogon layi kawai ka shiga kar ka damu da dogon layi yace amma in hanya mai kyau ce duk kuntun layin kar ka bi a to ai yanzu kamar ƴan uwan mu wa'annan ai guntun layi ne kawai ka bi kitabu suna ka bi Allah da manzon Allah kaga an yi so da bai eh to to ka bi wannan gutun harai ka shiga jama'a hizbu jama'a wada duk ko duk yawan da ake ciki to ga zona maza ka tsaya ka tsaya layin da iso wannan warzaqana at-talazza bi khabarihi kaga wannan ma shi arziki ne ba ka dinga jin dadin kabarin wato labarin wato waliyai shi ma na arziki ne saboda ka jina roƙo sai warzaqana at-talazza bi khabarihi Allah ya azurta mu da jin daɗi idan ana labarin wato waliyai wasu hisani siyarhin da kuma kyautata wato tarihinsu wa asarhin da gurabensu wa alam ka sani rahimaka Allah Allah maka rahama anni la astafi mal sayyidina wa shekina maulana ahmad tijari radiyallahu anhu ni ba ban ce zan kididdige zan kawo abinda Allah ya bawa shehu tijani gaba ɗaya ba ni ban ce zan yi wannan ba ni ban ce zan yi wannan ba eh abin da yake ga da shugaban namun nan shehin namun nan majibancin lamarin namun Ahmad Tijani Allah ƙara masa yadda sai da ma'asi ne daga fifitayya wal ayaji da karamomi ban ce zan kawo wannan ba gaba ɗaya wal manaki da darajoji wal karamati da karamomi abadal abadina har abada ni ban ce wannan ne zan yi ba wa daharar dahirina da kuma tsawon zamani ba wannan ce zan yi ba li'anni domin ni kullama tazakkartu fadilatan wallahi da na fara rubuta wannan littafi duk lokacin da na tuna wata fifikayya wani matsayi na shehu tijjani yace wajadtu fadilatan ukhra shi kuma in samu wani matsayin wanda to ai ga wannan ma ban rubuta ba Ah, ga wannan ma ban rubuta ba ga wannan ma ban rubuta ba yace wa kullama tadabbartu ayatan duk lokacin da na tuna wata aya cikin ayoyin shehu tijjani wato an ce aya ana nufin karama an gane cikin karamomin shehu tijjani al'ayatu akbar min ukti hay na gaba su fita da na tuno wannan sai to aika wannan ma to aika wannan ma ila halum majran ha zuwa yau din nan da nake wannan littafi lafiya ma yace musamman ma ayyuhu radiyallahu anhu bakin ai gashi ne yanzu a rayu fi kaidil hayati a cikin wato yana nan a cikin aiki na rayuwa wato yana cin a cikin a cikin rayuwa shi nan a pass ana zuwa kuma ana karban tarika ana karban abubuwan da tarika da ana yi sai hadal ahadi a lokacin da na rubuta wannan littafin wato ya rubuta littafin a shaharul shaharul lahi sha'ban wato a watan Allah sha'ban sana shekara ta salasa asharata wa mi'atani wa alf wato shekara ta dubu da ɗari biyu da goma sha uku a lokacin shi wata jami'a da shekara sittin da uku kenan lokacin da yake wannan magana ya ce ba kulla ma yarzu alaika duk abin da zai gangaro zuwa gare ka zikira wa ambatan da siyasa ta kayyidi a wannan littafi fa inna ma huwa ba'dun wallahi sashi ne sashi ne na ma fata na daga abin da ya kubuce mimman salafa qabla hadha tayi wato wanda ya abin da ya riga ya shuɗe kafin wannan duk da na gaya maka wato duka labarin baya ne amma wa kalafa man kalafa fadunaka yace ai kuma ga tun daga shi ne yana raye to ga wasu abubuwa kuma ai yanzu suna ta faruwa a riga kuma littafi a riga an gama shi za ga yanzu duk abin da za su zo daga baya kaga baya ba cikin littafi to shi tunda sai dai shekara 80 a duniya sannan ya rasu to shi ne radiyallahu anhu Now, Tewa ce fa dunaka saboda haka rika fa innaka sataqifu insha Allah yace da da yaddar Allah kai din nan zaka tsayu ala in sharifin akan wani abu mai girman gaske wa amrin munifin da kuma lamari wanda yake madaukakin min kalimatin abidatin daga wato kalmomi wanda suke masu yawa wa akbarin jadida da kuma labarai wanda suke sabbi takasibu takasibu kanura wanda za su tufatar da kai haske za su ja maka ji haske a cikin ranka wallahi kai na faɗa muku cewa ranan karanta littafin nan kan yazo kamar in jawo shi ne a ba duk karanta karantun da muke ba ka nake jin daɗin sa wannan kamar wannan karatu daɗin sa nake ji kamar me eh alhamdulillah to zaka ji zaka ji wani haske wani daɗi mala wa taqzifu fi qalbika sururan kuma zai jefa farin ciki a cikin zuciyanka fa innan naba'a jarida kaga labari wanda yake sabo mawqi'uhu fil asma'i ma'aukasta a cikin kunnuwa a cikin jiyai lazizun mai daɗi ne eh dan adam yana so ya ji labari sabo wanda bai san da shi ba wa ha ana gani nan dai azkuru laka dan ambata maka insha Allah in Allah ya so ma ta kirru bil uyun abinda idan juna za su sanyi da shi alhamdulillah wai da sallabi kullu mahzun duk ma wanda yake cikin bakin ciki da ya saurara zai manta ma da bakin cikin nasa alhamdulillah min ma saha inji daga abinda ya inganta inji a wajena wata karara ya tabbata wa fihi maqalan kuma a cikin sa akwai wadatarwa liman fahima wata dabbara ga wanda ya fahimta kuma ya lura. Da anna ma'ashir hada shek domin matsayi da karamomi da fifikayya na wannan shehi shehu Amr Tijani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda lafiya ba sa wato idayuwa ba su da iyaka wa manaqibuhu darajojinsa latu ta kasa ba a isa iyakan fa ma ta'at fakar shi arji al akhbaru kuma labaru sun watsu ma da su sai kowa ya sani kaman shi da dai ba ai ba har tsarin lairu labarin ya tafi duk inda dare ya ji na da dare baya na babu wannan har da kuma yini wala yasa yuzu laha haddun abu ne wanda ba shi da iyaka wani idara da kuma gwargwajewa fa inna ma nuridu sababata nina za mu kawo abin da ya samu ne saboda kauna eh a hadara na shehu tijjani wa taziyatan min ajiha kuma za mu kawo dan daga jikin ice haka a karmaka Allah sai Allah ya kiyaye sai mutum ya sarfa abin da ya dan shiga sarfan nan shine shaziya an gane to wannan abin da ya kawo duka dan wannan sarfan da ya shiga ai kaga ba ice ne gaba ɗaya shiga jikin mutum ne ba wannan dan sarfan ne shine shaziya to dan wannan abin ne ya dauko mai rubuta mana wannan anya eh min addiha daga yawanta abu ne mai tari da yawa shi ke sai aka samu dan wannan da ya shiga dinnan shi ne aka abana wanda ya shiga cikin hannu'in nan anya yace ba kada ya killu an hal alqirtasu wal qalam yace abun da yake ga shehu tijjani yace alqirtas takaddu wal qalam da alqalami ya killu wala sukan takushe ba su rubuta wannan abu ba wa ya'ya fi talabiya al yad wal qadam ba dai in zaka nemi abu zaka tafi Kano ba ka tafi Lagos ka tafi kaza to sai kafar ka ta gaji hannunka ma ya gaji wajen dauka ba a samu ba ba da zuwa abun ba ba da ba abu ne ke gashi da ne yawo zaka tafi ba a can ka samu a can ma ka samu a can ma ka samu a shehu mu Allah ya kara masa yadda yana faɗa mana yake cewa wallahi abinda sirrukan dariƙar tijjaniya abin da yake kira zan mazaji ya fi abin da yake rubuci abin da yake abin da yake wato zukata na mazaje ya fi wato abin da yake rubuta da su an haddace kawai an haddace na fahiya fahiyatun nafi ashara min narin ala alami su wa'innan a cikin mutane shi ya fi wato shahara ya fi bayyana sai da wuta a kan da mutanen da ko wata aka gani to kamar inna ne gidan sarkin musulmai to wuta kawai za a kunna sai ta yi sama kamar wancan dutsen in suka hango wuta a nan sun tabbatar lalle labarin wata ya tabbata kuma su kunna wuta sai na cikin gari in su ma su ga wuta eh to lalle akwai alama can dutsen cikin gari na gaban kuma sai a ƙara kunna wuta to haka labarin zai dinga to lokacin ba gidan rediyo a karama kalla ba waya ba komai to da wannan wuta ake ba da labari to shine yanzu zai gaya maka ya fi shahara fiye da wuta akan dutse an gane wa kal sadaka sha'iru fi baiti ya haifi ya kul fasal anhu ahlal ilmi wal aqli wal hijab wa man kana za ilmi wa kullu zi dawin nusuk ce in baka san shehu tijjani ba ka tambayi ma abota ilimi su gaya baka washe waye shehu tijjani eh yanzu kan ma abota ilimin duk almajiran sa ne yayi wannan kasar mala ai duk manya manyan tiba tiban wato manya manyan ba tiba tibai ba manya manyan bijiman malaman duka me ne duk almajiran sa ne insha Allah eh duka muridan sa ne eh to shi ne ka tambayi ma'abota ilimi wal aqali da hankali a kar ka tambayi yan wayannan kenan ko saboda an ce ka tambayi masu hankali wal hija da hankali wa man kana za ilimin tambayi wanda duk ga ma'abocin ilimi ne wa kullu zawin nusuk ka tambayi wato ma'abota ibada za mu tsaya za mu ci gaba goma ta yi الله يسامح لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وغلق الفاتح سبقنا في لك لك ولا دي لك ذلك المسلم على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله